نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصت الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه الله اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مودساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم ونفسي أيها المسلمون الكرام بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة فإن مولاكم قد أمركم بذلك في موكب تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وبعد هذه الوصية عباد الله فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل والإحسان إلى عباده فبذلك تنال معيته وتدرك رحمته وقال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون عباد الله إذا أشرك نور الإيمان في قلب مؤمن ملئ باليقين بوعد الله تعالى وامتلأ من محبته وإجلاله فلا تراه إلا رحيما رفيقة رقيقة يرحم النملة في هجرها والطير في وك في وكره فضلا من بني جنسه من الأدميين فكيف بمن له فكيف بمن بمن له فكيف بمن له عليه حق من والده ووالديه وأك وقريب وابن عم وزرهم أو صديق أو جار أو صاحب والمسلمين أجمعين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم إن الله عزيز حكيم وقال سبحانه ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون فهذا أو فهذه عباد الله صفات من تشملهم رحمة الله إيمان بالله فالتقوى إيمان بالله وتقواه ومحبة للمؤمنين وولاية, وولاية له وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله وتنال للطيبات واجتنب للخبائث فمتى تحقق هذه الصفات الكريمة في, في مجتمع المسلمين فلم يركبوا رحمة الله فلينتظروها قريبا قريبا فليتقوا الله عباد الله إكوة الإسلام ولنتراحم ولنفعل الخير ولنصنع المعروف ولنفرج الكربات ولنكثر من الصدقات ولنشكر الله تعالى على ما في أيدينا ولنحسن يبارك لنا فيه ويزدد ويرحمنا ويفرج عنا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون إخوة الإسلام تروا في مجتمعنا اليوم من ذلك عجبا عجبا وأنت ترى أناسا يصلون ويركعون ويسجدون ويحافظون على الصلوات والجم والجماعات ثم ترى بعد ذلك من يظلم ويتعدي ترى منهم من يأكل حق غيره ولا يبالي ترى من من يشهد الدور ترى منهم من من يشهد الدور ويرتشي ترى قاطع الرحم المهاجر لقرابته ترى الآكل لوالديه المسيع إلى من له حق عليه أين التراهم عباد الله أين التراهم الذي أصر من أثر الصلاة فليتقوا الله أيها المسلمون ولنفقد الخير العمة وعالمها ولنتراهم وليحسن غنينا فقيرنا وليرحم قوينا ضعيفنا فإن الإحسان والرحمة فوز ونجاح وتركه خسارة وهلكة وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وفي حديث أنه عليه الصلاة والسلام قال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء والذي نفسي بيده لا يدع الله رحمته إلا على من رحيم إلا إلا على رحيم فقالوا كنا يرحم يا رسول الله قال ليس برحمة أحدكم صاحبة يرحم الناس كافة وقال عليه الصلاة والسلام لا تنزع الرحمة إلا من شكين وفي صحيح أيضا من لا يرحم لا يرحم من لا يرحم لا يرحم وأحسنوا إن الله يحب المحسنين أقول ما قال إن صابا فمن الله وإن أقرأت فمن ومن الشيطان فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم alhamdulillah dukkan yabo da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai yake ba shi da abokin tarayya a sammai da kuma kasai muna shaidawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam babba dan abdullahi farin jakada bawan Allah ne kuma Allah ya turo shi da addinin musulunci da alkur'ani gaba daya wanda ya bi shi ya tsira wanda kuma ya saba masa ya halaka bayan nan ya uwana cikin addini ina yi wa kaina da ku wasici matsaya kan bin dokokin Allah subhanahu wa ta'ala sirran wa alaniya a fili ko a ɓoye mu sani cewa bin dokokin Allah su ne tsira a gidan duniya kuma su ne samun babban rabo a gobe alkiyama mu sani ya uwana cikin addini babu magana mafi gaskiya fiye da alkur'ani mai girma babu kuma shari fiye da abin da haƙaga cikin addini wanda yake amsa sunan bidi'a dukkan bidi'a bata ce dukkan bata makomar wannan zuwa ga gidan wuta Allah ta'ala ya tsare mu bayanin ya ƴan uwana cikin addinin Allah fuskoki masu annashuwa da karamci da albarka ina yi wa kaina wasici da ku mu sake kankamewa da bin dokokin Allah da kiyaye abin da ya ci mu kiyaye da kuma barin abin da ya samu mu bari ta hanyar manzansa manzan tsira sallallahu alaihi wasallama bayan wannan ya uwa mu ji tsoron Allah mu kiyaye tsakaninmu da Allah mu kiyaye haƙoƙin da ke tsakaninmu da uwanmu mu kyautata zuwa ga bayin Allah idan mun ɗau wannan hanya babu shakka za mu haɗu da taimakon Allah da gudunmawarsa a cikin rayuwarmu kuma za mu tsinci rahamar Allah a gobe alƙiyama domin Allah ta'ala yana faɗi cewa inna Allah ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun Allah ta'ala iya tare da masu takawa wanda su ne masu kyautata wa junansu bayan Allah mu sani cewa idan hasken imani ya shiga zuciyar bawa mai imani haske na imani ya fada zuciyar bawa mumini to ita wannan zuciya za ta cika da yaƙini za ta cika da yaƙini da gaskata abin da Allah ta'ala ya alƙawarta mata za ta cika da son Allah za ta cika da girmama Allah ba za ga irin wannan bawan Allah ba sai dai ga iya jinƙan 'yan uwansa iya tausaya musu iya jawo musu alkhairi iya jikansu hatta tururuwa a ɗakinta idan bawan Allah zuciya ta cika da imani to babu shakka zai tausaya wa tururuwa zai tausaya wa tsuntsu a sama zai tausaya wa kifi cikin ruwa domin annabi Sulaiman alaihi salam Allah ta'ala yana bamu labari game da shi hatta tururuwa sai da annabi Sulaiman ya tausaya mata domin ya zo hanya ta fito shugaban tururuwa yake cewa udukulu masakinakum la yahtimannakum sulaiman wa junuduhum la yashurun fatabassama dhahika jin wannan da annabi sulaiman jin maganar dabba Allah ya hore masa iya jin cewa shugaban tururuwa iya ce ku yi sauri ku fada gidajenku kada sulaiman ya tattake ku bai sani ba shi sulaiman ya tsaye da rundunarsa da aljanu a cikin rundunar da dawaki da raƙuma ga shi annabin Allah ga jama'a amma ya tsaya ya saurawa tururuwa akan ta wuce gidan ta kare taka ta ji mata ci to idan bawan Allah zuciya ta cika da imani hatta ƙwaro tunda iya da numfashi iya da rai wallahi sai ka same shi iya tausaya masa ballanta na ɗan adam mutum halitta ɗan uwanka mai cewa la ilaha illallah mai yin sallah tare da kai mai yin karatun alkur'ani to wannan shine min babi aula akan ka tausaya masa domin iya cikin jinsi irin naka idan ka ji daɗi ka kaddara shi ma ya ji daɗi idan ka sha wahala to ka kaddara in kai wannan wahalar ta samu to kai ma irin wannan wahalar za ka sha to yaya kuma ga ɗan adam ɗin da wani iya da haƙƙi gare shi kamar mahaifansa da ‘ya'yansa da ‘yan uwansa da danginsa da baffanninsa da kuma ‘yan uwa na dangi au ko aboki ko makoci ko ma wani ɗan uwa ko ma dukkanin musulmai gaba ɗaya ai su ya kamata ya ji kansu su ya kamata ya tausaya musu su ya kamata ya laɗafa musu shi ya kamata dukkan wata dama da Allah ya bashi a rayuwa to yi ƙoƙarin jawo tausayi da jin kai da rahama zuwa ga ‘yan uwansa bani adam Allah ta'ala ke faɗa mana cikin suratul tauba sufar masu imani Allah ya ce wal mu'minuna wal mu'minat muminai maza da muminai mata in ji Allah sai Allah ce ba'aduhum awliya'u ba'd sashen su iya jibintar shashi ma'ana in ka ga wannan mai imanin to in ka ga wani dan uwansa kamar fotun kofi na sani al mu'min bil mu'min kal bunyan ba'aduhum yushaddidu ba'da mai imani da dan uwansa mai imani manzon Allah ya ce tamkar gini ne nan bangaren iya karfafar nan wannan bangaren iya karfafar wancan duk inda masu imani suke akwai tasha ta tausayi da ta haɗa su abu da jin kai da gaskiya da amana da laddafawa da magana mai kyau da tawazu sai Allah ta'ala ke faɗa sufar masu imani ya amuru na bilma'aru duk inda masu imani suke suna umarni da kyakkyawa wayan hauna anil munkar duk inda masu imani suke suna hani ga mummuna wa yuqimuna salah duk inda masu imani suke suna kokarin sai da sallah cikin jam'i wa yuti'una Allah wa rasula duk inda masu imani suke suna bin Allah suna bin manzon Allah wannan sufar masu imani inji Allah sai Allah ya ce ulaika sayarhamuhumullah irin waɗannan Allah ta'ala zai musu rama inna Allah azizun hakim Allah haƙiƙa mabuwayi ne ko mai hikima a wata ayin Allah ta'ala yake faɗi cewa wa rahamati wasi'at kulli shay Allah alwahidul qahhar yake cewa rahamata ta yalwaci kowa da komai fasa aktubu halin ladina ya taƙun zan wajabta ita wannan rahama ɗin akan bayina masu takawa masu tsayi da sallah masu ba da zakka masu imani ga ayoyina to Allah ya ce zan yagi wata rahama ta na samu su su zamto suna jin kan ƴan uwansu suna tausaya musu mu sani ƴan uwa wannan siffofi ne wanda duk wanda ya haɗu da su to wannan za a ga shi iya cikakken imani ga Allah zai ke san ƴan uwansa masu imani zai jibinci al'amarinsu zai yi umarni da kyakkyawa zai yi hani da mummuna zai kuma tsayi da sallah zai kuma ba da zakka zai kuma yi wa Allah da manzo da'a zai dinga jawo daɗaɗa kyawawa zuwa ga al'umma zai dinga nesantar da al'umma daga mummuna da abin da zai bata musu duk lokacin da al'ummar musulmai suka tabbatar da wannan siffofin cikinsu a cikin unguwanninsu a cikin garuruwansu a cikin kasuwanninsu to su jira kaɗan rahamar Allah za ta baibe su in dai kuna jin kan junanku kuna jawo junanku alkhairi kuna tausayawa junanku da junanku to manzon Allah ya ce ku jira rahamar Allah za ta dalile ku alkhairi daga Allah zai sauka alkhairin da ba shi da iyaka alkhairin da ba shi da ƙarshe bayin Allah mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokokin Allah mu ji kan juna mu dinga ƙoƙarin aikata alkhairi muna ƙoƙarin aikata alma'aruf abin da shari'a ta sani muna ƙoƙarin yaye damuwa daga cikin masu damuwar cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man farraja an mu'minin kurba min kurbi duniya na fasallahu biya kurba min kurbi yawmil akhirah aw min kurbi yawmil qiyamah manzon Allah ke ta duk wanda ya yayewa wani mu'mini damuwa daga cikin damoyin da ake cin karo da su a duniya shi kuma Allah ya alƙawarin zai yayi mai damuwa a gobe alƙiyama yanzu wani daga cikin masu imani daga cikin masallata kwano na masara biyar ko kwanan shinkafa uku ita ce damuwarsa idan Allah ta'ala ya taimake ka ka yaye mai wannan damuwar wani asibiti ne matsala ta ƙasa da dubu biyar ko dubu goma ta shige mai gaba ya rasa yadda zai yi ka yi bincike irin waɗannan bayin Allah ko ɗaya ko biyu ko uku ko wanda Allah ta ya saka na da iko a kansu ɗan uwa ƙoƙarin fitar da su daga wannan damuwar ka saurara kaga irin taimakon da Allah zai kawo ma tun a duniya kafin ka koma ga alƙiyama tunda inna wa'adallahi haqqun alƙawarin Allah gaskiya ne haka nan manzon Allah ya maimaita wannan duk wanda yake so Allah ya taimake shi Allah ya dafa masa to yi kokarin dafawa ƴan uwansa yayi kokarin jikan su iya rahamta musu mu sani cewa mu yi kokarin yaye damuwa wa junanmu mu yi kokarin yawaita sadakoki mu yi kokarin godewa Allah da irin abin da Allah ya bayar a hannunmu kada mu daina wani sha'awar ka yake wani fata yake zama kai kar mu zama masu butulci wa Allah Allah ya mana karamci Allah ya rufa mu asiri kuma ka je kana tona asirin ka agun al'umma wannan ba daidai bane wannan butulci ne duk abin da Allah ya ma duk kankantarsa sa masa albarka gode wa Allah Allah ta'ala ke cewa wa iz ta'azzana rabbukum la in shakartum la'azidannakum ubangijinku ya ba da sanarwa cewa idan kun gode masa Allah dai muku kare idan kuma kun yi butulci azabar Allah mai tsanani ce karkare na abin da ke hannunka gode wa Allah nemi albarka cikinsa ka yi ƙoƙarin taimakon ɗan uwanka da shi mu yi ƙoƙarin kyautatawa sai Allah ya mana albarka sai Allah ya ƙara mana domin Allah ta'ala yana cewa walau anna ahlul qura amanu da dai a ce mutanen da suke zaune cikin garuruwa za su yi imani su yi takawa Allah ce da mun buɗe musu ƙofofin albarkoki daga sammai da ƙasai Allah ta'ala yake cewa zan buɗe musu ƙofofin albarka a sama da ƙasa duk abin da suka taɓa zai zama albarka ƴan uwana masu imani cikin addinin Allah za a gani yau a mujtama'i namu society da muke rayuwa ciki za mu ga cewa abin mamaki ajaban ajaba abin mamaki abin mamaki za ka ga mutum ko mutane suna tsaye da sallah suna ruku'i suna sujjada suna kiyaye salloli na jam'i a cikin mutane amma bayan wannan suna azumi suna zuwa haji amma za a ga masallaci mai zuwa haji mai ƙoƙarin jam'i ya zlim ya zama azalimi ya zalunta ɗan uwansa waye ta'addi ya zama ɗan ta'adda tara minhum man ya'kul haqa ghairihi wa la yubali daga cikin masallata yau za ga mai cin haƙƙin ɗan uwansa bai damu ba yadda ka san hani amari a yake ci wani ya yi dabara ya hodin na kaya ya ɓoye su yi tsada ya fito da su wani a haɗa baki a ɓoye abin da kamfani bai ƙi sarrafawa ba amma don su ne masu wuka da nama kan kayan sai a ɓoye kwana ɗaya kwana biyu sati a neme shi a rasa ya yi tsada sannan a fito a sai da shi burinsu me a tara kuɗi a tara dukiya to kai ta tarawa amma baka isa ka tara kanka sakan ɗaya ba sakan ɗaya wallahi baka isa ka ƙara kanka bacin abin da Allah ya yanka ba kuma ka sani duk abin da ka tara wallahi sai Allah ya tambaye ka kwabo bayan kwabo manzon Allah ya ce kafar ka ba ta gusawa gaban Allah sai an tambaye ka da jikin tambayoyin akwai dukiya min aina ka tasaba wa fi ma anfaqa ta ina ka samu ta kuma ta ina ka kashe ta wa'ansu da yawa labarai yana zuwa cewa hauhawar wannan farashin da ake fama da shi kullun da kullun ko awa bayan awa ko minti bayan minti wallahi akwai gudunmawar wa'ansu daga cikinmu wanda suke so su arzuta suke so su yi kudi labarai ya zake wa malamanmu cewa akwai wa'ansu marasa imani yanzu a bayan gari suna gina manya-manyan sto suna zuwa suna kimshe suga domin azumi yana zuwa ana kimshe shinkafa domin azumi yana zuwa ana danna masara domin an san za ta yi tsada ɗan uwanka masallaci wannan ba abun kunya bane ba abun kunya bane ga ƴan uwanmu abokan zaman mu a wannan ƙasa wanda ba musulmai ba idan wannan watan sha biyu ya kama bonanza suke wa ƴan uwansu kaya furai suke sabtarewa domin wata al'ada su suna zuwa wanda talakansu mai dama damansu mai kudinsu su haɗa a cikin farin ciki a wannan lokacin amma mu ƙur'ani namu ne manzan Allah annabin rahama namu ne Allah alwahidul qahar namu ne amma duk da ka zuciyarmu ta canja zuciyarmu ta bakanta domin tsaba ragen san duniya da san tara abin da ke da ke da ke hannun mutane to mu sani duk wanda ya je lahira da haƙƙin wani dan kai dan kasuwa ne ka takura masa ka tada farashi dan kai shugaba ne ka danne mai haƙƙi ka tafi lahira da haƙƙinsa wallahi tallahi ba ka samun dama hawa su daɗi balanta ka tafi aljanna haƙƙin ɗan adam ɗaya zai iya jawo ma matsala yana kai ga aljanna to mu sani cewa mu ji kan ƴan uwanmu mu daina zalunci ainihin mu daina ta'addanci mu daina cin haƙƙin junanmu da junanmu daga cikin masallata yau ƴan uwa za a ga wani iya shaida zur iya ƙarya da rantsuwa akan ƙarya yake yi iya kare intinsa na wani ko iya kare hanyar cin abincinsa wani zai karɓi rashawa da cin hanci za a ga wani ya zama to mai yanke zumunta mai ƙauracewa danginsa mai cutar da mahaifansa mai ainihin mummuna zuwa ga wanda yake da haƙƙi a kansa yan uwa ina tausayin da muka koya a cikin sallah ina jin kan musulunci ina ɗabi'un manzon Allah na tausayi bayan Allah mu sani cewa mu ji tsoron Allah mu dinga ƙoƙarin koyi da manyan bayin Allah mutanen kirki malamai masu koya mana addini masu kama hannun mu su tsora mu a hanyar aljanna mu dinga ƙoƙarin tausayawa junanmu mawadata ku taimaki fakirai ga nasihar da yan uwan ƙaruna abokan suke masa cewa ƙaruna ka sani cewa wa ahsin kama ahsan Allah ilayka ka kyautata wa al'umma kamar yadda Allah ya kyautata ma wala tabgil fasada fil ard kar ka kirkiro barna a bayan ƙasa dan Allah ya baka dukiya kira ga masu dukiyar mu ku kyautata wa al'umma Allah ne ya zabe ku ba don kun fi kowa ba ya sanya kasuwa a hannun ku take ya sanya kuɗi a hannun ku yake ba don kun fi kowa ba a sakan ɗaya Allah zai iya canja al'amari wanda kake ganin ba kowa bai dawo shi ne kowa kuma ka dawo karkashin su bayan da zaka iya yi wannan ikon Allah ne to amma Allah ya baka dama amfanu da ita Allah ta'ala cewa ke wabta gifi ma ataka Allahu daral akhirah duk abin da Allah ya baka ne gidan lahira da shi ba gidan duniya ba ka nemi lahira da abin da Allah ya baka kar ku yi kokarin kawo barna da hauhawan farashi akwai wani dan kasuwa matsakaicin dan kasuwa muna tattauna da shi yake cewa hauhawar farashin nan gaskiyar magana bincike irin nasu ya nuna ta hanyoyi guda biyu ne manya-manyan hanyoyi guda biyu hanya ta farko yace gwamnati hanya ta biyu waɗansu waɗansu daga cikin 'yan kasuwa ya ce gwamnati yanzu dukkan tirela da za ta fito daga kamfani sai an ajiyewa gwamnatin tarayya haraji sama da naira miliyan guda idan kamfani zai producing na tirela ɗari a rana sai an ajiyewa gwamnatin tarayya naira miliyan ɗari kowace tirela sai an ware mata sama da naira miliyan ko taliya ko fulawa ko siga ko waye gwamnatin jihar da kamfanin yake sai ta sa haraji gwamnatin karamar hukumar da kamfanin yake ta haraji nabdak nabdak wacece wacece kowa sai ya sanya haraji kuma in aka ɗauko tirela daga fatakot ko lagos ka kirga min cikin point nawa za a samu kafin a zo gombe kafin a je maiduguri kafin a je yobe kafin a je jigawa cikin point nawa za a samu kowanne akwai kudinsa wani dubu daya wani ɗari biyar ƙananan ƙananan ɗari biyu kowanne cikin point sai an dire kuɗi za a wuce wannan kuɗin kaf da na kamfanin da na gwamnatin tarayyar da lokal gaman da jiha a cikin kayan da zaka sai kwaya ɗaya a shago a ciki zai zai faɗo ba yanda za a yi ɗan kasuwa ya bayar harajin naira miliyan ya zo ya ce ya bayar ɗan ala ba zai yi ba ba yanda za a iya kace naira dubu ɗari daga Legas zuwa Gombe akan cikin point kawai a ce ya bar ɗan fisa ba zai yi ba a cikin kayan zai sa akwai wani wanda yake cimin cewa kwali ɗaya ba na son kama suna kwali na wani abu guda ɗaya daga September zuwa watan jiya watan 11 November sai da ya ƙara kuɗi naira dubu biyu da ɗari biyar kwali kwali ba ba ba dozin ba ba wani abu kwali kwaya daya kuma wa'ansu daga cikin yan kasuwar laifinsu shine duk da wannan sai kamfani ya tura ejen ejen na cikin kasuwanni idan kwali ɗaya kamfani ya yi lissafi za a samu in ka sai da shi naira dubu biyar za ka samu riban naira ɗari bakwai ɗari biyar ɗari takwas a kwali ɗaya bayan kuɗin mota bayan haraji ya lissafa za ka samu wannan he sako ejen ejen cikin kasuwa sai aka kwalin da ya cancanta a sayar dubu biyar ana sai da dubu takwas ma'aikacin kamfani ne ke faɗa min wannan ya ce a dubu biyar ma duk harajin da muka lissafa sai ya samu ɗari uku ɗari hudu amma ana sai da naira dubu takwas domin rashin imani su ma kamfanin in sun ɗau data gun 'yan kasuwa sai su koma kamfanin su ƙara kayan kuɗin su sai su ƙara farashi haka wannan rayuwa take kawai ƙarami ana take shi kullum shugabanni suna dira a kanmu gwamnati tana gani kuma tana da wannan report ɗin a hannunta me yasa ba za ta ɗau mataki ba ba demokuraɗiyya ake ba ne government for the people to the people me amfanin gwamnatin jama'ar dan jama'a ka yi ta kashi saba'in da biyar ba su yadda da wannan ba ba su so wahala ta yi yawa abinci ya gagari al'umma tsiraru kashi ishirin da biyar a cikin kashi ɗari na al'umma su ne gaba ɗaya sun damke irin walwala da Allah ya sauwa bayansa ɗan tsiraru kaɗan to irin wannan halin da ake ciki kenan halin da muke ciki ba mu da gaskiya ba mu da tausayi ba mu da amana duk abin da malami suke faɗa mana anan muke ajiye shi ka shiga kasuwanni yadda ka san ba a taɓa wa'azi ba yadda ka san ba a sauƙi alƙur'ani ba rantsuwa a ƙarya ɓoye kayayyaki ta da farashi kayi na yi ƙarya rantsuwa duk ta bebe alkus ta bebe kasuwanninmu ba kasuwar ƙauye ba kasuwar birni ta ina za mu samu rahama ta ina hankalinmu zai kwanta ta ina masallata ne ba masu azumi ne masu jin alƙur'ani ne duka wannan ya taru yayi na yayi yayi katutu a shagunan yan kasuwar illa man rahimallah sai kaɗan daga cikin wanda Allah ta'ala ya jingar to mu sani duk wanda ya zalunci wani wallahi ba zai sha abu ba da kiyama ba idan ka sha a duniya ka tara kayi ba bakere to akwai mutuwa tana nan kullu nafsin za'iqatul maut dukkan rai za ta daddana mutuwa masaniya yan uwana masu albarka cewa mu yi kokarin kiyaye dokokin Allah mu yi kokarin kyautatawa juna Allah ta'ala yana cewa a malamai suna cewa kai shi tausayawa da jin kai iya sanya wa dan adam albarka duniya da lahira rashin tausayi kuma hasara ne rashin tausayi kuma halaka ne Allah ta'ala yana cewa wa anfiqu fi sabilillah ku ciyar da dukiyar ku domin addinin Allah kar ku jefa rayuwar ku cikin halaka Allah ta'ala iya sa masu kyautatawa hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama ku ji kan wanda yake kasa da ku Allah ta'ala sai ji kanku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ina rantsuwa ga wanda rayuwa ta take gare shi a Allah ta'ala baya ajiye jin kansa da rahamarsa sai ga wanda yake tausayin mutane Allah baya ji kan wani sai mai tausayin bayin Allah sahabbai suka ce manzon Allah ai muna jin kan julan mu sai ce a'a ba ka ji tausayin danka ko matar ko dan uwanka ba a'a sai ka ji tausayin mutane gaba daya yarhamu nasa kafa sai ka zama to mai tausayawa al'umma wa qala alaihi salatu wassalam manzon Allah yana cewa la tanzi'ur rahama illa min shaqi ba wanda zaga bahi da tausayi bahi da jin kai to sai mutum wanda bashi da rabo a lahira duk mutumin da gallazawa ce aikin sa to manzon Allah ce bashi da rabo a lahira duk ko mai kokarin tausayawa akwai yiwa zai samu rabo a lahira manzon Allah yana cewa man la yarham la yurham duk wanda baya jin kan wani Allah ba zai ji kansa ba musuni yayin uwana masu albarka a misali da yawa ya'yan adam ba wanda ya isa ya tare ma arzikin da Allah ya baka in dai Allah ya sa wannan rabanka ne an rubuta ma shi ka same shi ma yabtihi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha idan Allah ya buɗe wa bayansa kofar rahama wallahi baka saka tushe ba ku yi ta tarawa fa inna ma al-usri yusra mun san duk tsanani bayan sauki ne wamma duk abin da kuma Allah ya rike shi fama fala mursil lahu min ba'di ba wani wanda zai iya saka sa bayan Allah ya rike Allah shine al-aziz al-hakim bayan Allah mu sani cewa rahamar Allah ta samu annabi Ibrahim alaihi salam lokacin da aka ji ba shi a wuta kafin ya je wutar Allah ya ce ya na rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim kai ta koyewa idan Allah ya kawo saukin dole ka karya ka sayar bayan da zaka yi saukin a hannun Allah yake rahamar Allah da jin kai ta iski annabi Ibrahim a cikin wuta kafin ya kura rahamar Allah ta samu annabi Yusuf alaihi salam an jefa shi rijiya kafin ya dira Allah ya aika rahama ya dira akan rahama wa huwa fi ghayabatul ju rahmar Allah ta samu Hajar mahaifiyar Annabi Isma'il ya bar ta a jeji Annabi bar ita kadai ba kowa wajin ghairi zi zar'in inda bai takal muharram amma rahmar Allah ta zo ta baibaye ta mu sani cewa rahmar Allah ta samu Annabi Yunus a cikin kifi kifi ya haɗe shi a cikin ruwa wani kifin ya haɗe shi amma rahmar Allah ta je ta same shi mu sani cewa rahmar Allah ta samu Annabi Musa lokacin da Fir'auna ya takura masa lokacin da fir'auna ya sashi a gaba baya mayakan fir'auna gaban ruwa amma Allah ya kawo rahama ta sama annabi Musa da sahabbansa rahmar Allah ta samu ‘yan kafi sun zauna a kogo tsawon shekara ɗari uku da tara Allah ta'ala ya kai rahama ya kai jin kai rahamar Allah ta sami annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yi da sai na abubakar radiyallahu anhu a cikin kogo illa tansuruhu faqad nasarahu Allah iz akhrajahu alladhina kafaru thaniya sunayn iz huma fil ghari iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana rahamar Allah har kogo ta samu manzan Allah da sai na abakar alaihis radiyallahu an rahamar Allah ta iske ɗa a cikin mahaifiyarsa ɗa iya cikin mahaifa amma tausayin Allah ya same shi mace za ta haihu ita kaɗai a jeji Allah ya kama ta agaji ya kama ta taimako na na maryamu lokacin da za ta tsuguna ta haifa annabi isa ba kowa kusa da ita ko mai ba ta ruwa a baki babu amma rahamar Allah ta same ta haihu lafiya mu ji tsoron Allah mu kiyaye duk inda muke Allah ta'ala zai kai mana tanyo da agaji amma mu ma mu kiyaye mu yi gaskiya mu so junanmu mu daina hasada mu yadda da rabon da Allah ya yanka ya biya kowa rabona ba naka bane naka ba nawa bane kar mu zamto masu hasada masu kyashi mu yarda mu so juna wa kunu ibadallahi ikiwana to idan mun rike Allah ta'ala zai kwato mana haƙƙi da gun azalama ya bamu Allah ta'ala ya taimaki mu a gaza mana da ƙarshe muna alhini game da abin da ya faru a garin bawa isa local government a jihar sokoto a ranar shida ga wannan wata na disamba ranar litinin inda aka samu wasu 'yan ta'adda suka tarewa an su bayan allah bayan sun kashe su suka cinna musu ta a mota sako ne kurmus duk wanda yake bibiyar midiya ya da ake fito da tokar gawakinsu toka ba su ci musu ba ba su zubar musu ba don tsabaragen zalunci da ta da hankalin musulmai da ta da hankalin dukkan mai imani dukkan mai imani ya ga wannan wallahi a ranar da sai hankalin sai tashi dan uwanka ne mutum ba dan ta'adda ne ba barawo bane neman abinci zai tafi ya bar iyalansa a gida haka kawai a zo a masa wannan danye danye ta'addanci a kasar musulmai da musulunci a jihar musulmai da musulunci a kasar da musulmai yake shugabanta da bangarorin tsaro kusan gaba daya suna hannun musulmai tun daga ministan shari'a zuwa aiji zuwa shugaban sojoji duka suna hannun musulmai to ina matsala take a ina matsala take ga kidnapping a kwanakin baya sama da kwana hudu aka jera ana kidnapping tsakanin kaduna zuwa abuja kujan kwana hudu a jere abuja ana shigowa ta yamma ana shigowa ta kudu me yasa sai wannan hanya ta maki kidnapping ne ko ba a so mu ci abuja ne masu shigowa daga ƙasar yarabawa ba masu shigowa daga ƙasar yamarai ba sai musulmi kawai yan jihohin arewa kano jigawa gombe maiduguri sai mu kare za ke tarewa ana kama yan uwanmu har yanzu akwai wata baiwar allah da ɗanta zai kai ta umara za su tahi ta abuja ya mun waya ya ce wallahi da kyar allah ya tsallaka da yamma sun kama gyata masu sama da kwana goma har yanzu na hannunsu sai an ba su miliyan ɗari ina ma'aikatar communication ta ƙasa take don me aka ce mu je mu yi haɗa layin mu da nimi namu don me aka yi wannan ana communication da 'yan ta'adda a kawo kaza a kawo kaza muna gu kaza sai ka ce ƙasar da ba shugabanci wannan ba daidai ba ne shugabanni muna faɗa muku wannan wallahi muna ƙaunar ku ba wata gwamnati daga tasowar mu tun sardauna gwamnatin da talaka da malamai suka mata hidima kafin da zurin wannan gwamnatin wallahi babu ita ba irin abin da ba faɗa ba ga kunin shaidu ne a nan malamai sun goga wuyansu jini an yi barazana in ma'aikata ne an yi barazana kora da transfer amma suna zaton alkhairi a gun me yasa ana zaton kusa da za ku kasa alola ne wat kama mutum ɗaya a jiha ɗaya ya gagar al'umma gwamnatin tarayya fa wanda kuna ɗau gudunmawar tsaro ku kai wa'ansu ƙasashen a ƙasashen afirka ƙasa nawa najeriya ta ceto daga yakin basasa a ce a ƙasa a cikin gida 'yan ta'adda tsiraru su takurawa mutane a hana mu walwala kuma duk sai a ƙasar musulmai ake wannan sai a arewacin ƙasar nan wallahi ku ji tsoron allah daga cikin babban haƙinku da allah ya ɗora muku he kun kare rayuwarmu he kun kare rayukanmu sai kun kare mana dukiyoyinmu sai kun kare mana addininmu sai kun kare mana mutuncinmu amma wallahi in ba ku yi wannan ba sai Allah ya titsiye ku a gabansa ya tambaye shi ko ba mai sha wallahi manzon Allah ya ce dukkan jagora a daura za a kai shi gaban Allah adalci sai zai fidda shi amma kuna can kuna tafiye-tafiyen ku kuna yalwatar ku kuna shakatawar ku amma bayan Allah da wata naƙuda take ta jefa mu ƙuri'a wani bahi da abin da zai ci ya bari ya je jefa mu ƙuri'a ba ku tuna wannan ba ku tuna irin hisabin da Allah da muku ne saboda muna kira gare ku da girmamawa da tausayawa da ƙaunar ku da muke ƴan uwanmu ne ku musulmai muna so mu zamto a aljanna tare a gobe alkiyama amma ku gyara duniyar ba gidan zama ba ce shugabannin baya ba haka suka yi ba harkar tsaro ba a wasa da ita ya za ana kashe bayan Allah kuna can kuna biki kuna can kuna shirme ana kashe bayan Allah ana ƙona su da wuta wanda ko lokacin mulkin mallaka ba a yi wannan ta'addancin ba Allah ta'ala ya farkar da ku Allah ya ba ku yakin gyarawa Allah ta'ala ya taimake mu daga ƙarshe akwai masu neman addu'o'i akwai bawan Allah da ya alƙawarin zai kama na sola guda biyar a guda hudu afon guda hudu a wannan masallaci an ce a sashi a cikin addu'a Allah ta'ala ya taimake shi ya haska kabarinsa da mahaifansa bisa irin wannan aiki da yi kuma bukatunsa da ke da su a gun Allah Allah ta'ala ya biya mishi akwai bawan Allah da ya sa mana rela a nan wajen inda aka saka ta ko wajen shigowa to shi ma muna sai a cikin addu'a Allah ta'ala ya ainihin biya masa bukatunsa na alkhairi ya kuma saka masa da gidan aljanna akwai ma'aikatan mortgage bank wa'an sama da shekara takwas sun bar aiki har yanzu haƙƙinsu bai fito ba sai ce kuma akwai wani ɗaya da ya zai musu ƙadangaren bakin tuni kusan a ce an saki abin shi kaɗai matsala take gare shi to muna addu'an Allah ta'ala ya tirsasa shi Allah in zuciyarsa mai imani ce Allah ka buɗe zuciyar imani ya shiga ya sallame su idan kuma Allah zuciyarsa ba shi da imani Allah ka kauda shi da ruwan ka kawo mai imani ka rasa abun ya Allah Allah ka kawo hanyar da za a sallami bayan Allah nan Allah ta'ala ya taimake su ya taimake mu akwai ɗan uwa shi ma mai yawan taimakon addini iya buƙatar addu'o'inmu alhaji abbas aliyu ɗaya daga cikin masu kamfanin matsar man gyaɗa da shinkafa iya ƙoƙarin taimako da gwargwadon allah ta'ala ya saka mai da alkhairi kira na ƙarshe akwai kamfanin man gyaɗa na nasarawo da sukar shinkafa nan ma akwai wani abu ya taso wanda kuma ƙarshen abin zai zama to bala'i shi ma domin ma'aikatar nefa ta je ta ce ta samu su mita ta firifin mita bayan sun ce duk wata kowane inji na shinkafa ko na mai iya ba da naira dubu talatin gano nefa hukumar wuta ta lantarki amma duk da aka sun ce sun ce sun makala musu wannan mitar akwai mutumin da ya ce wallahi in aka sa wannan mitar to sai sun maimaita dubu talatin sama sau biyar a wata kuma kanka mai aunar mudu ɗaya kwano ɗaya kanka za ta dawo kanka za ta dawo za su sai mai za su sa katin mita amma kanka za ta dawo kai mai siyan kwano ɗaya kwano biyu haka abin yake yi saboda ka sun je sun samu mai martaba sarki ya karɓi kukansu mana masa adon Allah ya taimake shi Allah ya sa wannan wuta ta mutu a hannunsa don mu wannan ceton al'umma ne ceton al'umma ne idan aka dakile wannan musifar to an yayyafa al'ummar ruwan sanyi amma aka bar wannan wannan musifar ta buɗe aka makala kowa mitan nan wallahi shinkafa sai ta gagara al'umma da yawa sai farashin tiyalinka yalinka ga rashin tausayi da imani irin nan muna kiran ku masu nefa in ku musulmai ne arrahimu ne ya rahamuhumullahu tabaraka ta'ala in dai za ku ji kan al'umma talakawa ba su za ku kalla ba mu za ku kalla al'umma mafi yawa za ku kalla ku janye wannan aqida ta ku da wannan ra'ayi ku ku bar bayin Allah da bala'in da suke ciki ma yanzu akan amma kullun daga wannan sai wannan Allah ta'ala ya gyara mana Allah ta'ala ya gyara mana Allah ta'ala ya gyara mana bayin Allah mi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وعنهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الرحمن